الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba hudu ga watan jibadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya wuce muna cikin wannan littafi mai albarka na alwaji fi bikin sunna wal kitab al aziz na babban malami dr abdulazim badawi rahimahullahu ta'ala inda muka fara kitabun nikah muka kuma yi darasi hamsin da saba'in da uku oke za mu tashi na saba'in da hudu insha Allah ta'ala a wannan littafi mai albarka kuma muna cikin kitabun nikah kamar yadda muka faɗa mun faro wato matsala tiriyan-tiriyan inda aka malaye ta ba mu shawarwari dangane da irin wato iyalin da ya kamata mu zaba wajen aure sannan kuma sannan shi kansa ita kanta ba ta aka kawo dubobin da ya kamata mutum ya kalla kada mutum ya fara da kuskure muna yawan lalatawa duk wanda ya sake fara da kuskure a irin wannan ya bude rayuwarsa da wannan to ko shakka babu zai yi nadama kwarai da gaske to kuma wannan abin da zai taimaka ba shi ne wajen magance wayannan abubuwan shine bibiyar irin wannan da kuma wato zai shawarwarin waɗanda suke da gogewa shine bature ya kira experience a harkar Allah ya taimake ka kana ta bibiya kuma kana addu'a to sai ka ga an dace domin shi namiji da mace gaba ɗaya ba kun kwata za ke ba ƙwarya mace da za ka gane tsararta to shi sa ba ka ganewa sai ka shiga an shiga ruf za ka ga mutum sai ya rasa yadda zai kuma Allah ya kiyaye to shine malam kai tsaye bayan yayi wannan sai kai tsaye za mu tafi khutbatun nika nan ne ko yaya ake kuma khutba neman auren khutbar da ake da ake kira khutbatul haja yaya ake yin ta yayin da mutum zai yi aure wannan yana da muhimmanci a kanmu domin za ka iya zuwa wani lokacin kawai a ga kana da alaka da makaranta in aka samu irin kiyaye da kakkun nan tsayayyu wanda wasu har yanzu akwai da an zo an ji magana yadda ya ga kana da tijan ya ga kana zuwa makaranta ya ce to malam bukari bismillah kawai zaune da kai ce to bayan sun zo mutum biyu ko uku a wancan bangaren sai kawai kira wani makotin zai ce ka daura ka daura wuri kawai ana yin haka sosai da sosai sai ce kawai ka daura musu a gurin to mutum baya bibiyar irin wannan kamar kiran sallah ne kana ta jin gaba ka practicing to sai ran da aka ce kai za ka ga kai a salatu khairun minan naw Allah kuwa ko a ce ka tada iqama ka kira sallah ko a ce ka kira sallah ka tada iqama kuma ba wai sanin su ne ba kai ba ka sani amma saboda ba ka practicing kawai shi kenan sai ta faru Allah ya yi to shine ma da yake cewa wa tutahabbul khutbatu bayna yaday al-aqdi an so ayi khutba an so a mutum wato yayi khutba ya nemi auren yayi wannan khutbatul haja din kafin daura auren shine bayna yaday al-aqdi gaba da daura aure da an zo za a daura aure to a fara yin wannan da za a faɗa yanzu wayya allati tusamma khutbatul haja ita ake kira khutbatul haja walabduha labazin ta shine dama da yanzu an zo an yi magana an ce to akarma kallahu daura mana aure kawai sai ka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sai ce to wakilin amarya ya suna ka ko kana ina kai waye wakilin amarya a cewa ne waye wakilin amarya kai wani ne ina wakilin ango ko ina angon kansa bayan ya gama wannan sai ne ba wane wane ne to za mu yi al'ijabu wani sabo waye waliyin amarya wani kai wakilin ango ko angon ne da kansa to ka nemi aure a gurin waliyin amarya liman yayi wannan bayanin cewa to ni wa da wani shi wannan wakilin amarya ni wa da wani daga unguwa kaza wakilin wani ina nema wa wani auren wanda a gurin waliyin ta wani ko kuma a gurin waliyin ta kawai akan sadaki naira kaza wata kila sadakin tun a gida an yi wataƙila an bayar bibo auren misali an sani kawai akan sadaki naira kaza sai ayyana to shi kuma abin da wannan ya faɗa sai ya tabbatar da shi shi wakilin abu a shi waliyin amarya cewa ni waliyin amarya wanci na bawa wani auren wanda akan kuɗi sadaki kaza wataƙila lakadan ne ko ajalan zai yi bayani a nan lokacin an ba su already sun yi amfanin biki da shi ko kuwa ba bayar da yanzu za a bayar ko kuwa an ba su sun ajiye shi a gida to sai ya faɗi wannan da ya yi wannan da ke guda biyu duk wannan yan waje duk yan rajiya ne guda biyu kawai ake so su ne na wajibi guda biyu duk gaba ɗaya da ake gayyatar mu daura aure shi da muke zuwa amma da yawa ma sai a daura auren baka sani yanzu ana ta hayaniya ko to ke jin su sun ji wanda suke zama lazimi a kan su su sun ji saboda haka da zarar wannan yayi ya ka zai ce to mun ba wa wani auren wanda akan kaza akan zaraki naira kaza sai ya ce to ni wani wani za karba masa dan ba za ka ce na karba ba ba kai aka aura ba na karba masa to da yayi wannan sai liman yana lore bayan yayi wannan kudubatul haja din sai ce to jama'a auren wanda da wani ya daura akan naira ko akan sadaki naira kaza su wannan shedin na gaban su ake jama'a kun sheda eh mun sheda to aure ya daura ba sai an yi fasin fasin ba sai malam mu ne to a cika mana misali bayan ya gama malam Muhammad sai ta laza in ka je kauye zaka gani yadda ake sai ai addu'a sau 20 ita lazawa to misali ko da a ce wato ba ta zaga din ba ba aure ta ya dauro domin a farko karan fari shi ne dauro auren karan fari shi ne dauro auren to saboda haka wannan shi ne abin da malai yake kawo mana dangane da abin da ya shafi wato kudubatul haja kun ga ba ma bukata ai sai mun fassara wannan ko yawa to shine malai yake cewa istibabu tahliya bin nikah bayan an daura to shine kaga kai eh malam zai ce billahi daki dai bayan an daura yanzu wannan ya fita to kawai mutane abin da ake bukata su jin sai wanda ya karba aure mana an so misali kafin mutanen inda za a zo mutum bai yi kudu ba hajar nan ba sai siga alijabu wani kabul aka yi addu'a aka tashi aure ya dauru ko bai dauru ya dauru domin wannan mustahabi ne yawwa kada wani ya dauka in ba ya haka ba aure da yayi amma yadda annabi yake aka gaya ba yawa shi za ya ce wa khairu al-hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da annabi alaihi salatu wasallam ne shi za nan za ku kalla me matsayin waɗanda za a zo da wasu za su yi tawata su ta tambaya kai ko su ta maganganu akan cewa wato ai ana zuwa a dirama a wasan hausa ko a fim ɗin turanci ko na kaza ko na kaza a ɗaura aure to a in kana zuwa makaranta kai ka san rusun da aure yake shiga da shi ne kawai ka san cewa wannan abin da aka yawa za wata irin zane ya cika duka shi ne kawai abin da za ta kamar yadda misali yanzu idan ka zo mutum ya baka dama aka yi engagement misali zan baku don ku gwama da wancan idan aka yi litinozin ko engagement da suke faɗa bayan an riga an yi wannan shin shi kenan yana nufin wannan an mallaka ma ita saboda ɗari bisa ɗari za ka iya ɗaukar ta ko ila ka kai ta. Yau to nawa ana yin wani ana gobe auren ma a fasa. Nawa aka yi. to kaga wannan za ka ji kun san da an yi rigima bai ko aure ne an yi rigingimu sosai a baya har rubuce rubuce a kai to akwai ko aure ne ko ba aure ba an ta rigingimu kuma wasu suka rika ba da fatawa a lokutan to akwai ko aure ne shi za ka samu matsaloli akwai yin fata wannan ta zo za a shiga uku Allah ya kiyaye to sai ce an so ka yi murna shine hatta hani'a congratulations mutum kai masa murna cewa bin nikahin idan ya aure ana bi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idza rafa'a sun ba ta ma'anoni wato idan ya samu nutsuwa lokacin da aka daura wani aure ya ga ya samu fursa shine idza rafa'a ya samu dama da zarar ya haɗu da wanda aka daura a aure qala zai ce barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair barakallahu lakum Allah ya muku albarka ya sa albarka a tare da ku wa baraka alaikum kuma Allah ya zubo albarka a kan wa jama'a bainakum fi khair Allah ya hada tsakanin ku cikin alkhairi haka annabi yake faɗa shine abin da bawo yake faɗa Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya amma babu Allah ya kawo da karanta daki a nan babu Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya ya ba ku zuriya ɗaya ba ta shiga amma karanta daki ba hauje ne yake kawo wannan abin nan dinsa to saboda haka wa jama'a bainakum ma fi khair Allah ya haɗa tsakaninku da alkhairi kaga wannan addu'o'in sun fi ɗaukan hoton da ake mutum ya maka ce amin wallahi ya bu talbi da ake ba za a gane haka wa sai ka shiga ba ta tafkuru na ba a kodu lakum to saboda haka ko da yaushe wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mutum ya rika lura ko da yaushe muna faɗa cewa za ku ga iyaye a da dattijo iyaye kakanninmu maza da mata dan karamin dan su shekara bakwai zai ce Allah ya baka mata ta gani kai kana gani ka shekara goma ma kawai a baka alawa ina banka da wata mata da yawa na ga sai mutum ya girma zai rika tuno wannan kalmomin cewa su sun san me suke ma addu'a akai sun sani saboda haka ba laifi bane yanzu ke kara ka goma kana ya tasiri ya zattu ka rika Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama saboda wallahi in ka sake ka fara wannan rayuwa a cikin kunci to mutum zai zai samu matsala babba saboda ita ce marhala ta biyu ta rayuwar mutum marhala ta biyu bayan kuruciya to zai da kun san ba abin da ya fi kuruciya dadi daɗi ne da ita saboda za ga mutum in ka tuno yanzu abubuwan da kake a kurujiya za ka yi ne ina ma a dawo da ko abu ba ruwanka kana ta abubuwan abinci ma na benin gamman kake ba wani abu da ya dame ka amma inda za ka ƙara koma kuma ka ƙara samun nutsuwa shi ne in ka yi aure shi za Allah ya faɗa ya da kansa cewa wato wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan zayyi litaskunu saboda ba da ba da kake ba duk yadda kake da kuɗi kana da mota da eh wallahi ba za sai bane kace kai aure Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba litaskunu ilaiha sai ka samu nutsuwa kana buƙatar nutsuwa to sai kai aure a nan sakila ne ba za ka gane ba alƙan kake ba kuma sai kai aure to Allah da kansa yake da taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye da shi to shine annabi alaihi salatu wasalam yake gaya mana cewa wato Allah madaukakin sarki ya hada tsakaninku da alkhairi ka samu alkhairi da nutsuwa to bayan nan gaba ta gaba ta wajibi shine wala yake as-sadaqu sadaqi قال تعالى Allah madaukakin sarki yace wa atun nisaa ku bawa mata saduqatihinna sadakin ni'ila wanda yake fariba ko na wajibi wajibi ne shine saduqatihinna ni'ila ku ba su sadakin su na dole shine san kaza ma zaku gama da yasa ni'ila yani al-fariba wajibi kenan farilla dole a ba su fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun ji yadda ku daɗi na wani abu daga cikin wato wannan sadakin nafsan abu da daɗin ran ya kace sai ta ce baba an ka dubu biyar ta ce baba ka ɗau dubu biyar a ba umma dubu biyar a cikin daɗin rai ba matsa musu akai ba to sai Allah ya ce fa kuluhu to ku ci wannan kuɗin hali an mariya kana mai farin ciki da kuma annashuwa shine hali an mariya cikin kwanciyar hankali baka da damuwa shine ba kulu hali an mariya idan baka suke to ka ci wannan kuɗin babu laifi amma ku sani ba sadaqu haqqul mar'ati 'ala rajuli shi sadaqi haƙƙin mace ne akan miji wa huwa milkul laha mallaka take la tani la yahillu li ahadin baya halatta ga kowa ya ci wannan sadaqi aban kana aw gairahu ko da uba ne ko waninsa to an ce mahaifi ma ba zai ci ba ina ga waninsa kuma min ba zai aula kenan saboda haka mahaifi ba zai taba mata sadaki ba ko waninsa wanda garawa wakili waje wani da kai je karbo sadakin ya dau dubu biyu ko uku ya tasarrufi da shi idan yi wannan ya ci haram sai dai da an kawo wato ita ta faɗi yadda za a yi sai dai ta nemi shawara cewa abba ga kuɗin da ya za a yi da shi sai ai naki ne yanzu da ce duk da haka shi ke nan za a ga wasu magabata sai a je mata keken dinki ko a je mata wani abu da take bukata ko sarƙa a ƙauyen sai a je mata akuya da sai a je mata kayan kiwo a aji wannan sadakin ta saboda haka sadaki haƙƙin ta ne duk da haifar ta akai to haƙƙin ta ne to shine malam yace an yi akuza min hushay'an kaga baya halatta ga uba ko wani sa an yi akuza min hushay'an su dauki wani abu daga ciki illa idza qabatil mar'atu nafsa nafsan bi hada al-akhl sai dai idan mutum ta samu nutsuwa tana cikin kwanciyar hankali da wannan daukar da suka yi sai dai idan ta yarda kamar yadda muka yi bayani yanzu ولم يجعل ولم تجعل الشريعة حدا لقلته to sannan za'a ta gaba shi da daki kira ba ta sa iyaka wajen karanci ba malikiya ne za ku sun sa rubu dina wani uba ko na dinari haka ne ko yanzu nawa ne wani uba ko na dinari nawa ne abun nan din da ko to sha uku da mafi shi za a ga yanzu ai da ana ba da dubu goma da rage yanzu ka ka dubu goma malamin malikiya wani goma ne ana zaune ne wani goma kuma yanzu mace za a baka a dubu goma mutum guda ɗauka a baka a dubu goma ta yi kaɗan saboda haka alal akalli yanzu samari duk mai son aure ya fara ajiye dubu ishirin zuwa sama a matsayin sa dai daga ishirin dan kyajiyar kayi karanci da yawa haka ishirin ne a wajen nan ɗari biyu ne ko da arba'in. Ɗora waje da aka ko aka ɗora sama.
Sai da aka cike ne ya zama da hamsin. Wane mutum? Sai da aka cike muku. Kaji ko? Ɗari biyu sai ka ga yanzu da yawa samarin nan za su cikewa ɗari biyar ɗin ba. Ba ba ɗari biyu da arba'in ɗin ba, ɗari biyar za su bayar. amma ka ga a wannan lokacin ɗari biyu da arba'in ɗin ai da nauyin ka.
Ya ba kai ba ai sai da aka cika.
Wane mutum?
Sai da aka yi haura aka yi zama ɗari biyu da.
Da hamsin. To ka ga shi ma yanzu sha uku shi ne muke ba da shawara ai ya zama daga ashirin. Na'am. Shi ne na ce ya yi. Da ba ma sha uku ka bayar ba ya yi. Ina gaya ba. To shi ne na gaya ba kuma ra'ayin malikiya ne yanzu a wajen mazabar hanabila in dubu uku ka kai za su karba in dai an yadda in dubu uku ka kai za a karba amma shi imam malik da yake yana bar da tunani abubuwa musamman a yanzu aka baka ita a dubu uku wata za ta yi fara uku ya kore ta kara ta wata dubu uku kwarai kuwa to shi za a ga shi wannan abubuwan yana da ka'ida ta tsaddin zari'a to wani abubuwan yake faɗaɗawa alaikum salam yana nan zuwa muna kansa yana nan zuwa yanzu a nan karatun mu gaba kaɗan za ka ji yana nan kaga shi da wannan hadisin zai bace kuma baya tuno hadisin annabi alaihi salatu wasalam kamar da rana ya take wada mafi yawancin matan sa ukiya goma sha biyu da rabi yake bayarwa wajejen ina ji na yanki wani abu da muna biya bukuyatul musulmi na taɓa bugawa a wannan lokacin wajen miliyan miliyan a lokacin na ga wajen miliyan biyu ce da wani abu to yasa ba za ka ɗauki ungiyar ba ungiya sha biyu wannan shan haka yake da rabi to mu je zuwa to sai ce to shi ne ma da yake cewa walam da ali shari'atu haddan da illati shari'a tabbas bata sanya wato iyaka wajen karancin sadaki ba iyaka shi za za mu zo nan gaba mu ji an an aurar da wata da kaza an aurar da wata da kaza duk za mu ji saboda ta san amma ku sani a malikiya kawai da muka faɗa sai ya kai rubu a dinar wan over ko kwata na dinari sai ya kai wala ni kasarati kuma bata yi iyaka wajen yawan sadakin ba ba ta yi ba sai dai lakin hassad ga shi nan sai dai ta kuɗaitar ala takhfifil muhuri abu ta sauƙaƙa sadakin shine magana ta an zo a sauƙaƙa kan ku matsawa wanda zai kawo sadaki wanda za ku ga yanzu abin da muke kenan ba za ku ji wata magana da zai wa adamin mughalati da rashin tsawwalawa ko yin tsada ghali aiki ne mai tsada ko ai masu karanta arabiyyar da mai sunan da amduruzu lokacin arabiya za ga kalma yawwa eh saboda haka wannan aka kaza gali ne wannan kuma rafisun shine mai tsada da mai arha to saboda haka wa adamul mughalati fi hadarajin awwalawa ko yin tsada a cikin sadaki me yasa taysiran li amaliyati zawaj dan a sauƙaƙa wajen yin al'amura na aure wannan matsalolin yana da kyau iyayen mu maza da mata su fahimce shi da kyau cewa wa ta la yu'ridu anhu shabab bi kasrati munati saboda hatta la yu'ridu anhu shabab saboda kada matasa su rika kauda kai ga yin auren me yasa bi kasrati munati saboda yawan wahalhalinsa kada a sawa matasa ya asu tsoron yin aure duk matashin da ka taba yanzu kira kallon akwati ko ya je imamun nan sai gabansa ya bani Allah sai gabansa ya bani guda hudu gaba ɗayan su wannan duk katika su da manyan atambobi da ladies da kaza da kaza yana yaƙe yake yi ne bai auren bai ya zo ya nema mun na yaƙe yake ka dube shi da kyau ko ka taba kirjinsa in abokin ka ne na kusa dan taba kirjinsa ka ne saboda al'amari ne wato shi zai yanzu da zai dawo ya zauna a lissafa mar a ce kawai saboda ba lokaci guda ya ba a lissafa mar yanzu yanzu mala abu sabar da ya haɗo masa ko mala ya kubu yanzu yanzu a hankali ya rika yi shekara biyu yana yi ko ɗaya inda za a lissafa kuɗin a yanzu ba zai iya cire kuɗin ya ba da shi ba saboda yawan nan saboda yawan kuɗin ba zai iya ba Allah amma da a tamfa biyu uku haka ya rika yarwa duk wata ma yi yayi yayi ya kaza ya kaza haka ya rika yadda wannan kuɗin sannan watakila ga gini yana yi a cikin tayi yana gini ya sai fili abu kaza bai kaza ya zo yana gini ga kuma da zai yana hada sannan an sa wata takwas ka tambayi wanda ya zan fara wannan ramin zai gaya baya abin yi kwaɗai kuwa kana zuwa da ka kawo sai su kalle shi ce ba mayafi guda shida ne zan rajida dama ai daga cikin problem din shine kaga wannan kayan kana ta jan wahala ya da kanwa dai za a aurar da su ga yayarta wani ma'aikacin BBN ne kai kuma malamin makaranta ne kuna ta buga ran da aka kai naka ko aka fara kai naka su tsoro za ka rika ji a kai naka saboda akwati takwas ne kai guda biyu gaba ɗayanta mayamai ne ɗaya kuma gaba ɗaya abin da ya shafi sarƙoƙi ne guda ɗaya ɗaya kuma zalla a kan bobi ne ɗaya kuma duk yanzu na biya ce wallahi kana kaiwa za su raina ba tana shi ba ne shi ne abin da muke faɗa yana ɗaya daga cikin abin da yake wato na tsawwalawa shi abin da ya shafi kayan lefe da sauran kyautatawa ne kyautata kuma musulunci bai hana ba in ka koma wala junaha alaikum ko fi ma tarazaitum bi min ba'dil fariida babu laifi a gare ku dan abin da kuka yarda da shi bayan barilla shine wa nan kace me bai kenan yawa ko babu laifi kaga ba laifi aka ce a ce wajibi ba amma yanzu da ma yanzu zai zo ya ce kaga tunda yanzu zai ya ce ni ƴata kar ka matsa wa kanka duk abin da Allah ya hore ba ka je ka kawo in ma babu ni sadaki na bukata amma sadaki dai ina da ka'ida cewa za ka bayar da dubu saba'in ko ɗari ko ɗari da hamsin amma ne zai kai kai- kai ka biyu kai ba kana ta addu'a su jira ka kenan Allah ya kawo irin wannan gidan to saboda haka kaga wannan yarjejeniya ce in an samu tsakanin wato iyaye da wanda za su aurawa bane yin bayi to shine yake tayyiran ya amaliyar da zauji wannan yakan sa ɗaya daga cikin abin da yake haifarwa iyaye su fahimta da kyau awwalawa matakin da zai auri ɗauku yana sabar wasu abubuwa da yawa a zuciyarsa abu na farko da yake fara kawowa illolin da yake kamar yadda malamin ta kawo malam mai zai yi fikin sunna shi kansa ya yi wa yannan maganganun a littafinsa ɗaya daga cikin maganganun da suke shine abu na farko shine zai sawa wato shi matashi da matajiya zai samu ke kashewa ta zuciya cewa tunda ba za a bari a yi auren ba to shi kenan abu na farko kenan ke kashewa zuciya sannan abu na biyu zai buɗe kofar fitina sai daga lokacin da auren ya zama dogo ne za a nemi auren dogon neman aure ita ba da na maryam bace shi kuma ba kanin mala'ika jibrilu bane za a samu problem za ki ta faruwa yau da gobe wannan bautar gunki ba ai dogon neman aure bautar gunki ce to da zarar wannan ya shiga to zai haifar da illoli kala kala sannan kuma shi dan zai samu gurin zama a zukatan sai samu gurin zama daga nan ne in ba ya wasa ba za ga an samu kofar da mace ta tambaye a waje ma bai goce a wurin saboda ni tana ganin cewa yanzu ba babanta ya ce ba zai mata aure ba yanzu ya yi kaza shi ma kuma yana ganin haka sannan sun makale sun ce juna suke so tana ganin in ba shi ba sai rijiya shi ma yana ganin in ba ita ba sai rijiya to duk yadda za a raba su ba za su rabu ba in ka haraba su a gidanka za su haɗa aure ko dai gurin da suke zuwa makaranta ko gurin da suke zuwa unguwa ko kaza ko kaza duka shedan shi zai rika sabbaba musu shedan duk yadda kake ganin dolan tikarka shedan ne zai wata kofa domin shedan ya bi ka wayo ya bi ka ilimi to shi zai gaya mata ga abin da ya kamata sai sai ka rika ganin a gidan ka ɗan kawai lafiyayya ne ba ka da matsala ne to komai kace ta yi tana yi in dai da wannan kofar da ka toshe wallahi ba lafiyayya ba ce tana da larura wannan matsalolin yanzu su suke faruwa cewa ya toke a nan yana ganin shi ba wanda ya isa kaza kaza biya karfin gidansa to wannan kofa da ya yi yake ganin ya zo dama ai dama ita ka'ida ba cewa akwai akan idan ta mutu ittasa'at idan zaqat ittasa'at wa idan tasa'at zaqat ka'ida ta usulul fiqh duk kowane irin al'amari idan yayi kundiye to kadan kadan buda kadan idan kuma yin aka sami yalwar kaɗan matse wani gurin wannan shine ka'ida to hatta a cikin gidanka wannan gomunan tana aiki idan mutum yanzu ya zo ya ce a shi a gidan sau tsaba tsanantawa sau ba a kunna talabijin ba ruwan matarsa da waya ta sojin media ba kaza ba kaza shi yayi wannan zaka dawo masu ko mace la hawla wala quwwata wallahi akwai wanda wato ɗaya daga cikin wanda muke harkar da'awa da shi babban malami ne ya taɓa faɗa wannan kalma yake cewa shi kaza ya faɗi irin wannan kalmomin sai nake cewa ni ko akara wa kallawo ina ganin wannan ba shi ne solution ba nace haka abin da ya shafi yara yanzu a cikin gidan kana so kai control ya ce shi ba a kallo a gidansa to kaza kaza saboda yaran da nace bari an gaya ma wani abu in kana so ka samu sanity a ciki nace kawo abubuwan za ka yi amma ka yi ba ka son a rika kallon kaza da kaza kawai misali abin da ya shafi talabijin yanzu in ka ce ba za ka sa ba za su tafi makota su kalla abin da ba ka ba ka so amma idan a gaban ka ne ka yi kontrolin wataƙila kana zaune wata ran za a sako kaza sai ka ce ka kun ga wannan wannan ba kyau yaro yana karami kana gaya wa cewa wannan ba kyau shikenan wallahi ba ka nan zai zama da kayi ana sakwa ya ce an ya ce babu kyau nan sai an cire kuma ko wani gidan ya je ba zai kalla ba amma da zarar ka matsa yi da dawowa za ka kaji ya shigo yana ta yana ma rawa yana waka yana rawa Allah ya zama zango kwarai kuwa haka za ka yana kada kafa yana yi ga zaba ba goma ka ji yaro yana yi amma in aka sako a gaban sa ka ce ka ga wannan ya san shi ka ce ba kyau wallahi ana sakowa zai ce a canja to wannan ɗabi'ar ya kamata iyaye musamman mu matasa da suke yaɗa ƴaƴa yanzu ƴan yara wannan hanyoyi za ka bi amma ba wai matsawa ba ba matsawa ba ka nutsar da su yanzu misali da zan ba ku ni yanzu aka sako ana sako akwai ta da ana sako da yaro za ka rabi abdalin da yake wallahi za ku ga sai an kira wa MBT Arna sunan su MBT Arna bayan bidiya ce boji an za sunan su kan bidiya na wallahi ke kuntire sabbin ba wani karba ka dauka wa mu gidan mu ba a kallo ana yi amma muna da sani cewa ga abin da ake so a kalla kana zauren lokacin za ka zauna ka gani da an sako ka za ka ce wanda da shi ke nan kawai saboda idan ka matsa kake ba za a kalla ba in ba ka nan za su kalla don kai ba ma'alimu sai da bane da za ka ce kana gano gidanka yanzu da za mu fito din safe sai yamma ko dare za a kawo wutar ran da za a gani zai kai idan yaro ne da kai ne gani misali lokacin da zai tafi makaranta waye a gidan babu amma idan kai kibir din su kamfani wata kila ka abubuwan da kake so ana iya zuwa wasu tafiyoyi duk a toshe ba ka bukatar sai a toshe ma shikenan kawai za ka toshe ga wanda kake so a kalla saboda haka yana ɗaya daga ciki to shi wannan bawan Allah da ne irin wannan maganar matarsa gaba ɗaya ce tsaf wallahi jilin daga baya da bakin sa yake faɗa a shi kawai mace ta bata in ya fita kawai a shi ta je wata waya sabuwa kan da layi ba shi kansa bai san layin ba social media da yake yi gaba ɗaya sai tun da suna account komai tana yi komai to irin wannan da matsalar ta dawo daga baya yake cewa to ka ji malam maganar da kake faɗa nake ai wato wani lokacin zafafawa ba ita take sa ka magance matsala ba idan ka yadda yanzu cewa ga abubuwan da kake so ko wani abu ne yanzu ko waya aka yi wa iyalinka ko waya aka yi wadanta gaba ta san nan ba zai ta miƙo ma ta ce ban san me wannan shikenan ko wani yana ta damu na fa za ta gaya ba amma idan ka matsa wallahi za su rika waya da wani ba ba tana da schoolmate ba tana tsohon wa ake cewa x din da waye duk tana da nawa aka yi nawa aka yi ko kuma ta sa suna ka ga sunan namiji a jiki sunan mace a jiki kuma abokin ta ne kai ya za ka gane nawa aka yi to duba yadda abubuwan kisa tun a baya za ku ga mun faɗi wasu formuloli da mutum yana so Allah ya sani shi to yi kokarin kiyayewa kuma ta addu'a kar ka dauka wai kana da dabara da karfi duk dolantin mace wallahi za ta burma ka kana ganin ta wai doluwa za ta wuce gurin saboda haka wannan shi kai ta addu'a kuma kai abubuwa sannu sannu kai ta sannu sannu to shine abin da malai yake gaya mana nan yake cewa wato cire wayannan abubuwan yana sa sanya wayannan abubuwan yana sa wato zuciyar ma'aurata ta ke kai kun san shi ko ni ma dai kamar na gan fuska okay stay outside let let us finish now so yake ku ba shi kuɗi nan Allah ya tsawaki yi ma dai ka wannan zan fuska ya ka wannan zan fuska ya je zai rako ya je ko zai kwabi da leman Allah ya kyauta saboda haka wannan shi ne abin da sannan ɗaya daga cikin matsalolin barakuti da yake ƙarasawa shi kansa auren ya samu matsala daga lokacin da aka ce za a yi aure an sa wata takwas ko tara bangaren shi miji wanda yake zai auren ango ba zai huta ba sannan bangaren gidan amaryawa ba za su huta ba dan daga lokacin ka je ka tambayi iyaye mata kai za ga wata shekara guda dai tana siyan kayan kitchen shekara Allah ba zama kullum sun baza ba kansu sannan shi ma kullum abu da yake yana ta yin abubuwa kala kala kullum sai a shekara biyu mutum a wahale yake sannan ana zuwa da an zo kuma ana zuwa lokacin biki ya rage wata ɗaya ko wata biyu sai a kullo da rigimar cewa sai an kama event center kuma daga bangaren iyayen da za a ballo ballo wannan rigimar ko daga bangaren ta cewa lallai sai an kama event center event center ta sannan kuma mai araji ne ɗari da hamsin har yan miliyan ɗaya akwai yawwa to har sama da miliyan wanda za a kama kawai a je a yi rawa a raka shi duk wannan wahalar da aka ja kuma wai sai an bude ranar da za a saba wa Allah za a bude wato yanayin da za a saba wa Allah madaukaki duk wannan wahalar da aka ja na ana zuwa ba za a yi wata baran ka je ba shi saboda akwai ɗaya daga cikin wato nasiha da muka ce za mu riƙa wa an gwaye kenan ɗaya daga cikin wanda ba ta cikin public fatawa to akwai abubuwan da ya shafi idan an goni kai da shi za ka yaba akwai wasu abubuwa da ya shafi musamman wannan fassara na status akwai wasu ɗabi'u da ya kamata a gaya wannan mutum da su mutum nan da yake zai sa sababbin riguna abin bai wasa ba a wannan sati ɗaya biyu zai shiga wani yanayi to shi ma wani karatu ne mai zaman kansa da wajibi ne sai ya kiyaye to saboda haka an wahalar da juna daga lokacin da aka kawo shi shi ne mijinki zai yake kiyan kiyan dan ba a raga marwa shi ne za ku kai matsaloli na faruwa ji yake ciwo ke domin ya alal akalli ya kashe miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya ko dubu ɗari takwas in mai karamin ƙarfi ne ko ɗari biyar to gani yake kawai ke yanke shi sa shi ne mara abu zai sai kalmomi marasa ƙima ya gargaya miki sannan da an zo a zauna kwana biyu shi kuma tunda an matse shi to yana jira fa a kawo miki gara yana jira gara da ya kai ta ci TV uku kun gama hone mun babu gara to zai ga yana canja fuska wata ran sai ya faɗa da bakin sa cewa ki ba za ki ku ba a kawo ko ya zo ga miki abokin sa wani inda rafi ne yake ga miki ke ba a kawo miki ba abokin sa wani fa an kai mata kai kin ga garar da aka kawo kin ka ba bakwai aka ba shi aka kawo gidan nan sannan taliya ku katan goma mai ku jarka babban jarka guda biyu duk wannan gaya muke ki ki gaya wa iyayen ki ke ma su kawo miki saboda ne wai bai huce ba wannan matsalar da aka jefa shi har yanzu wata kila baki ake wanda bai gaba biya ba shi za ke samun matasa yanzu suna sace kayan lefa an san samu Allah wani za ka zo ba ce muku ko ne kowanne ba dan akwai wanda aka samu kwanaki yace an haura ko wata ba ko an haura an kwashe kayan lefa da aka yi tsoro investigation sai aka gaji ya zo aka kwashe ake haya wai haya kuna ba da haya dama malam zaman a je wani haya haya da yau kayan jita yana ta dinkawa ya ce ba za a dinka kowane waje kana biyar aka ɗiba ya hana dinkawa wallahi ana zuwa sai aka kwan aka ce ranu ranar kuma da ba da zai ɗauke su tare su fita unguwa la ila illa allah to duk da ya janyo wannan tsawalawar ta ta janyo ita ce ta janyo haka inda an zo an yi abubuwa a buɗe mutum yana ganin wato an baki wannan baiwa Allah cikin kima da girmamawa to shi kenan ko kuma shi bangaren namijin yana da hali ba ta da ya matsa mutu ba kana da hali inda sun san samu ne kace kai kawai ita kake zuwa kawo shi ta wani suka ce idan ka matsa kace iya sadaki za ka bayar kawai to sai ya ce shi ma ita kaɗai zai kama daga ita sai rigar jikinta ko tsofaffin kayan dan ta gada ba ta bada su domin hakkin ka ne kai mata kaya sai a kawo ba ita hannu shi ne kawai ka ji dan da yake yayi daidai shi ne kawai kai kana so sadaki kawai zaka bayar to sai mahaifin da yake ni ma ita kadai zan kawo ba duk a daukaka kowa ya daukaka a gidanka kai je mata ka biyo katifa ko katifar gidanka ka to da ita mu kado bayar ke zaka ba misali ko ko ko tabarma da gudu an yi balance da equation ya yi balance kenan saboda haka kai ka je ka kasa raki kawai a daura ma aure ka dauke da kai da ita a dan liban din ka kusa ba ruwan kowa in ka ga dama ka bar ta tsarara ta riga tafiya ai ba ta kafi to duk wa'ina abubuwan duk ba za a yi ba duk da cewa wasu suna ganin musamman bangaren iyaye wallahi wani in ba matsayin ya yi kayan leban ba wallahi zai kuma mata kaya ba domin da yawa yanzu wasu matan matsalolin da suke shiga kenan za ka ga banda ya mata in ka ga mata dinki yayi wace ko sallah shi za wasu Allah Allah ke su rika haihuwa kamar zomaye saboda anan zai mata akan ba shi za a gabata bata da amfanin kira ko nika ba wani damuwa domin za a mata a dabba a nan ake mata kawai shi kuma zai canja biyu wata biyu uku yana canja riga amma ba ya mata wannan tabi'ar maza ce to yana ɗaya daga cikin shi kansa advantage din maza domin kayan da zai yana jimawa za ga alal aƙalla za a shekara biyu za ka yi shekara biyu wata ma za ta ce ba a je kai mata kayan sallah ba sai dai in kana da dabara in kana da hali kai domin wancan na aure ne wannan na sallah ne daɗaɗawa ne kuma yawan kayanta kai ma hutu ne a gurinka to duk wayannan matsalolin ku ya kamata mu tsaya mu rika kallo da zarar wato ka zo ka rika ganin an tsawwala ma to kai ma ki zo ne ka tsawwala mu don ana so balance ɗaya mai kokin ya balance kowa ya ɗauke wa kowa nauyi cewa alaji ni ba ba sai kun yi kaza ba shi ma yace shi ma ba sai kun yi kaza ba ba sai kai kaza ba shikenan ai da ba illolin yanzu da yake faruwa an kana so wannan abin ya tafi to maza ta karbi na gaba in za a kai kaya maza su kai amma bana ina shi kansa kai kayan tashin hankali ne sai an yi soye soye idan za a kawo kaya gobe yau din nan za a ga gidan kamar biki ana ta so a siyo kaji ana da kalli guda goma ga tubiji da za a bayar na dubu ashirin eh misali a ne na alaba ku mu samu dubu ashirin sannan a siyo kayan jaye jaye abubuwa kala kala duk sai an yi wannan duk wannan tsawalawa ce da aka tsawalawa juna sannan uwarta tana nan duk ta ta bashi Allah sai bayan bikin za ga aita zuwa bayan wata ɗaya hajiya kin ce za ki kawo kuɗin nan wallahi har yanzu ban gama warwarewa ba kaza a nan duka shi ma wata kila ya ci bashi to duk wayan abubuwan da malamai suke ba da shawara inda za mu kalle su wallahi za mu zauna lafiya akwai abin da yake faruwa kuma na'am aka kawo kaya na'am
ita uwar nan Mm.
kayan bai mata haka to saboda kashe ji kunya ya mai neman bai ka- ba- bai kawo abin da ya kamata ba Haka.
kakan yi kasuwa ta su mata kara ana yin haka kan shine tunda ma muka ce akwai masu yin haya ai akwai masu biyowa wanda za su biyo su zuba sai a sai da shi a biya bakin la la la la la la. to wayannan abubuwan da ya tsakani da Allah ba wai faɗa muke don mu kotar da junan mu kawai da labari ba muna faɗa ne don ka zo kai wanda irin gyara za ka iya kawowa ta bangaren ka shine kawai ba zai gyaru ba alaji ai karka sake mana gwiwa kuma wannan kowane yaro yana so an tashi ga an kama wannan kayan eh haka da wannan dan wannan a zo da yawa na shi za da ma za ka ai mutum bangare ne kowane bangare da ne gunsa kowane bangare in Allah ya kai kai Allah ya taimake ka je ka fada gidan da tsidai wanda zuwa ruwan su da wannan matsala kuma ba za ne suke magana to za ka samu doki gaskiya in dai Allah ya taimake ka ka fada gidan da tsido wanda namiji ne alfa al-omega a gidan ka gane ba ka je an ce ka jira ba za a je a tambayi hajiya ba to in aka yi ma wannan kana saka da wuya ana tsaya ma wannan to kana saka da wuya to wannan shine mas- masail din da ya kamata mu kalla tsakani da Allah kowa ya rika yi wannan yana cirewa matasa ta yi shi za a ga mataki a yanzu kafin ya yi auren ya taɓa lalata to da yana son aure amma ba babu babu babu dama duk da cewa ba wai dama ce Allah ya baki cewa saboda wahala aure ba shi ma wa- wani lokacin yana zuwa ya ya yi tsayi ga gidan da ya san cewa gidan mutunci ne da duk abin da ya zo da shi ko ɗakin sa ɗaya za a baki amma sai ta goyi gidan da za a kama gado biyu su su ma matasa yanzu ya haka suke wai girganobi za a kai wa a wannan gidan da plasma mai girman wannan zaki libatin haka kaso zuwa wai duk wannan gidan sai ya kalla shi ne a yi tantin da yake cewa wato wa maliha ko limaliha wa kowanne da ya kalli gidan ya ga wanda irin yanayin ne da su miliyan nawa za su kai ma in yayi aura kayan daki na miliyan uku a ce ma yanzu ban mu alal akalli alal akalli shine abin da za a samu na aure am na kayan daki na dubu ɗari da hamsin mafi alha dubu ɗari da hamsin akwai wanda ga su nan da yawa ta ba ku misali kwanaki akwai wanda dalilin auren an ɗaga ya fito biyar kwance Allah ya kawai to wannan dai a dunkulen ya kamata jama'a mu kalla idan muna so abubuwan tafiya da ya kamata shine wato sai an duba wannan to ma da yake wa ina rasu musibu da la zaujin qala ta'ala Allah wa rabbukin sarki yace wa ina rasu wa ina rasu musibu da la zaujin makana zaujin idan kuna da kun canja mace a matsayin wata mutum zai zo ya zauna da ita yanzu zai zuba ya sha'awar zama da ita Allah ya ce to idan kana so ka canja wannan macen da wata sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ataykum min ihdahunna kintaran alhali kun ba su tadakin dama sunan sadaki a cikin alqur'ani ya zo wajen sau biyar kala kala to saboda haka kintarin shi ma sadaki ne duk da suna ma kima cewa wajen wajen bujiyoyi kaza shine kintarin to sai ya ce wala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai daga sadakin kaga shi ne ita yanzu kwanan ta biyu uku hudu kake so ka rabu da ita to karka karbi komai a hannunta gaba da ka ci ta cinye wannan zadaki wa ana nabi bin malik radiyallahu anhu anna abdurrahman bin auf ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana dan malik Allah ya kara masa yadda yake abdurrahman dan auf ya zo gaban annabi alaihi salatu wasallam wa bi athar sufra a tare da shi aka ga alama sufra wani yanayin alamar turaren maza ko mata mata alamar turaren mata a cikin tufafinsa dama annabi ya ce shi turaren maza babu launi sai kan yi shi kuma na mata sai launi amma kanshinsa su suke ji a jikin iyana su zaga ana sawa ba ko biya ka je zaga su kanshin a jiki yake kaga ba na kowa ba ne mai gidan da yake na kamshin kai ko naka na jama'a ne sadaka za ka raba kowa ma yi shine turaren namiji to sai aka wannan alama ka kamar a yanzu duk wanda ya fito sabon ango sai kaga jambaki a nan sa an masallama da zai to shi ne sufura din wannan fa ta'ala hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam ya tambaye shi yace wannan kuma ba tabar dariya wallahi fa akbarahu sai ya baki labarin cewa annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar cewa ya auri ya auri wata mace daga mutanen matan Madina kana sai yace kam sukta ilaiha me ka shayar da ita na zaraki nawa ka bata shine tambayar kana sai yace zinatu nawatin min zahabi ma'aunin kwallon dabino na gwal shi ya bayar kun ji da gwal ya bayar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace to bawo Allah auli to kai walima walau bi shafin koda da akuya ne kaga wanda ya bada gwal ko yanzu wanda ya bada gwal ai ka san biloniya ne kai yanzu sai a ce auli mu lawu so baro kawai yawa kai matakin ka kenan to so da haka iyayen da Allah ya hore ma haka ake bukatar kai waliwa domin so ake wanda ka tara din su ci wani abu da an kwana biyu a ci ba haka ake bukata gaskiya a walima wa an sa'ad bin sa'ad qala inni la fil qawmi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin sa'ad yake cewa ina cikin wasu mutane a wajen annabi alaihi salatu wasalam iska iska mati mur'atu kawai sai wata mata ta miki fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah innaha qad wahabat nafsaha laka to sai ci gaba da bada labari ya juyar da labarin cewa cewa wannan baiwa Allah fa ita din nan dai wahabat nafsaha laka ta bada kanta gare ka dama kuma Allah ya gaya mana a suratul azab ko babu laifin wahabat nafsaha lin nabi yawa to sai yake cewa farabiha ko farabiha ra'ayaka saboda haka fara biya ra'ayakan muna so mu ga menene ra'ayinka a kanta fasara ta farko kenan fasara ta biyu shine wato fara biya ra'ayaka wato ta taho ne wato dan ta ga menene ra'ayinka a kanta tana buƙatar ta ga shin kana da shawar aurenta shine malamai suka ce a wannan kalmar a wannan gabar ba laifi bane a gidan mace ta ce tana son namiji mutukar ba abin duniya kawai ta kalla ba shi sa ɗaya daga cikin magabata a cikin sabai wanda ya ji ke gaya wa wato iyalinsa cewa wacce ta zo ta ba da kanta ga annabi alaihi salatu wasalam sai wata ƴarta tana zaune budurwa ta ce kai amma ta ba da mata wallahi sai annabi da abin ya biyo ce wallahi ya khairun min ta fi ki alkhairi domin annabi aura ai ko shakka babu wato za a yi jirgi yanzu manyan mutane ma masu kuɗi ana da gida ana kai takarda kwanaki da aka ce ko dan wata ne ya yi dai ai ta aka yi gajiya aka yi da rukunin leda a cikin dai manyan wasu masu kuɗin nan ko irin tsarin ɗan social media ne wani kawai ya tsara ya saki wata kalma ka a social media ma karka ganin rukunin za ka yi mamaki Allah to ballantana annabi alaihi salatu wassalam falam yusibha shay'an annabi bai ba ta amsa ba sun makamati salisa sai ta miƙe ga uku fa qala ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qad wahabat nafsa halaka wannan baiwa Allah fa ta kawo kanta ne gare ka fara fiha ra'ayaka fa qama rajul wato muna so mu ga meye ra'ayinka akan ta sai wani mutum ya miƙe fa qala ya rasulullah a wata ruwaya sai ya ce fa sa'ada nazara ilaiha ko ya kalle ta saboda haka sai wani mutum ya miƙe a cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah an ki iliha ni a aura mun ita kala sai yace hal indaka min shay'in kana da wani abu kala la yace babu kala sai yace izhab fadlu walau khataman min hadi tabka nemo ko da zobe ne na wato na bakin karfi zoben bakin karfi yanzu ai akwai na 200 ko to naira 200 to ka je ka nemi ko da wannan ne fa zahaba wa dalaba ya tafi ya nemo sun ba a sanne ya dawo fa qala ma wato ya tafi ya tafi nema kai sun ba a ya dawo fa qala yace ma wajadtu shay'an ban samu komai ba walau wala ka taba min hadisi ko da zo ban karfan ba qala dai yace hal ma aka min alqur'ani shay'un ka haddace wala ba alqur'ani a inda aka san cewa alqur'ani ba ake wannan magana yawa yanzu ko kaga wani abu aka ce ko ka haddace ni ka ba za su baka ba ka nemo kuɗi kawai ina gaya ma yawa qala fi ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza surori biyu mu dauka ma bakara da ali imran yace na haddace sura biyu sura kaza da kaza suna haddace qala fi ce idha faqad an kahtuka bima ba'aka min al-qur'an annabi ya ce to tafi na aura ma ita saboda abin da ka haddace na alqur'ani wannan surorin guda biyu da su aka aura masa ita wa yajuzu ta'jilu sadaqi kulli ya halatta a gaggauto da sadaki gaba ɗayan sa bayar a lokacin sannan kuma wa ta'khiruhu kulli ya halatta kuma a jinkirta shi gaba ɗaya mutum yanzu za a daura auren misali kaga har yanzu an yi albashi sai ce ba yi albashi ba kuma wannan asabar da aka daura ba sai ce a azikin da gaskiya sai an yi albashi ba za a daga aure ba sai a ce an yarda ba ya ba a jinkirta ko kuma yana bin wani kuɗi ba a bashi ba saboda haka a jinkirta an amince ne sai a ce jama'a an ɗaura auren akan sadaki wato ajalan bashi ne shikenan idan kada ta zo ta yi musu wali za a nemo a bayan dan kar in ta zo ta ce bai ba ta wafa misali shine illa eh tunda ba mutane amma wannan wali kawai ba da ƙara nemo shi ruwan ana jin ba wa jima misali wali ne an tabbatar da wannan fa ne mai in ya ga dama kuma akwai makotan sa guda biyu ce to wannan fa kudin da wani ce zai bayar ya bayar gudun rigima ya fi sauki to saboda haka wata akhiruhu kulli ya halatta a jinkirta shi gaba daya wata ajiru ba'dihi kuma ya halatta a gaggauto da wani baki dubu a kirin zai bayar zai ce ga goma yanzu in an yi albashi zan cika goma ya halatta wata ajiru ba abu ya halatta a jinkirta wani sashen ya ba da goma yana ana wanda goma ana yin albashi da an ji an yi albashi ji abinci da ake to ina rago kudin nan fa inda kana biha in ya sadu da ita kuwa walan yudiha yan bai ba ta komai ba jaza ko da a ce ya sadu da ita kuma bai ta wannan auren bayin ya je sai kuma ya sadu da ita ya halatta a je ya sadu da ita ba sai ba za ta ce ba zai sadu da ita wace ya biya ta kuɗin da na zarai ya halatta ya sadu da ita matuƙar an ambaci kuɗin da zai bayar kuma ba ambata ba an yarda cewa za a bayar ɗin ya halatta wajaba alaihi laha mahrul mithli wajibi ne bada sadakin irin masu matsayinta in lam yusammi laha maran idan da aka zo auren ba a faɗi kuɗin ba kawai an ce bashi amma ba faɗa ba kun gane ana auren bashi ba idan shi ne kuɗin ba a zo a ce to jama'a an ɗaura auren akan waɗannan sadakin da ba an bata ba nan gaba za a ji ko nan gaba zai faɗa ya halatta a shi ne magana da muka yi yanzu walin da zai samo shaidu guda biyu ya ce to an ba da wannan kuɗin dama shaidu biyu su ne a yi ka'ida shi kenan kawai an ba da wannan kuɗin idan da matsala an ko babu ba mai jin kansu ba ta karɓi kuɗin ta tace ni yawwa wannan shi to sai ya ce fa in kana kadin zammala maharan idan ko ya ambata cewa auren baki ne dubu hamsin to wannan kuma ada ba san babu sai ya bada abin da ya ambata ta wal hazara kullal hazin ana jan kunnan ku mutukar jan kunne shine wal hazara wa yuhadhirukum Allah nafsa ko kuma fahdharuhu ku kiyaye Allah to sai yace min adamil wafa'i laha na rashin cika mata alkawari bima jarada daga abin da kai sharadanta لقوله صلى الله عليه وسلم سوى لفدى النبي عليه الصلاة والسلام ديكي سوى أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما في تنتنتر أبندا يكما تكسكا بشي نشر لأي شين أبندا ذاك فسر أقبالا ما في تنتنتر أبندا ذاك سكا بشي نشر لأي ما استحللتم به الفروض أبندا كنت كنما حلتم فرجي لشي شين سلاي dan ba dan sarki ba wanda zai siyo katifa yanzu fulo biyu ya baka yaya ji ka tafi kai kadai daga kai je ita ko ba haka bane za ga iyayen da bayan an tage yanzu za a kai da fulo biyu ake kai da me da wannan fulan duk ke kada zaki kwanta a kai kowa ya zo su biyu za su kwanta to wannan sadakin ki ko ba a kunyar kowa an tara jama'a an faɗa saboda wannan girman wannan sadakin saboda shine shari'a to shi ne aka ce wannan abin da ya halatta ma farjinta wajibi ne ka biya shi fa in ma ta zauji inda miji zai mutu ba da al'aqli bayan an daura aure wa qabla dukuli kuma ba bai tare ba fa lil mar'ati al mahru qabila to mace za a ba ta wannan zalakin ko bai tare da ita cikakken zalaki naira duwan da aka yi menjinin to sai ya bayar an alkama daga alkama dalibi ibn mas'ud qala uti abdullahi fi mar'atin an zo da abdullahi dan mas'ud dangane da wata mata ta zawaja ha rajul da wani mutum ya aure ta sun mata sanne ya mutu an ha ya batta walam yaqrib laha sadaqat bi bayyana mata sadakin ta ba bai fada ba walam yakun la kala biha kuma bai da dare da ita ba qala alqaba yace fa talahu ilai da kai sabani aka kai kara gurin abdullahi dan mas'ud fa qala bi ya arala ha mithla mari nisaiha abdullahi dan mas'ud yace ina ganin abin da za a ba ta shine kwatan kwatin sadakin ir mata irin ta misali zan ba ku shine sai a nemo mace mai irin martaba irin ta maybe ta ta ci izu goma kuma ta gama secondary school sai a gobe izu goma da secondary school nawa ake wannan sadaki to sai a yi iya cikin ta ta yi digiri kuma haka za a qur'ani ce irin wannan irin nawa ake bata saboda haka sai a ce wannan sadakin za a bayar to shine yake cewa ya ji an yi wannan wala hal mirasu bayan wannan baya ba da sadaki wajen kwafin irin nata sannan kuma tana da gado duk da mijin ya mutu bai tsare da ita ba tana da gado biyu kenan wa alai hal idda kuma za ta yi idda wannan matsala ce da guda ana yawan tambayar ta kaga yanzu ka gaba da ita matsalolin fa shahida ma'akil bin sinan al-ashja'i ma'akil bin sinan al-ashja'i yana zaune a gurin sahabi ne sai shi ta ce da annan nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi dirwa binti washikin bi misli ma qada yace na ji da cewa lallai wato birwa bintu wahid ta wato annabi alaihi salatu wasalam ya yi hukunci irin wannan akan birwa bintu wahid irin wannan akan ta annabi alaihi salatu wasalam ya yi hukunci irin wannan akan ta cewa an aure ta ba tare da ita ba mijinta ya mutu annabi alaihi salatu wasalam ya ce to za a ba ta sadaki kwatankwacin na mata irin da za ta ci gado sannan za ta yi da dan na taɓa jin wannan kisan bai ba wata takwas ba cewa mijin ya mutu ɗan uwan mijin sun rigi mai ba za ta ba za a raba gado da ita ba to kun ga yanzu matsalar kai tsaye mun same ta daga gidan annabta cewa annabi ya ce za ta ci gado wannan shine ka'ida za ta ci gado wallahu a'lam na'am idan bai bayar ba ba a gadar za a dauka kamar mu na cuta jihiz ne idan ya tashi yanzu ya mutu kowa ya kife masa likafani a cikin me ake dauka a gadar sa to shi ma wannan ai kamar baki ne da ake wurin sa in ba di wasiyati yuti biha audin ne baki ne ake wurin sa bai biya ba dama da aka zo daura auren sai aka yi ajalan ko ba haka bane saboda haka baki ne zai biya wallahu a'lam to wannan shine abin kule na'am mun tiyan lokacin yau na'am to irin wannan me hukuncin irin auren da masoya za ka ga masoya suke tafiya wani garin a ɗora ba tare da sanin iyayensu ba ai satin da ya wuce in ba kuma da ba ai mun yi gaba irin wannan ko me aka ce duk masu da ta aure ba tare da izinin waliyin da fa nikahu ha batilun ba sau uku annabi ya lalata auren bai ba bai ba haka mantawa ko kai last week mun biya wannan a wata ne two weeks ago da aka yi mun biya cewa batilun batilun haka annabi bai ba bai ba bai ba saboda haka wannan shi ne sannan wannan addu'a da ake wa wadda addu'a da ake yin shin ango ake wa ko har amarya dukan in ka haɗu da ita ka sani ita ba ba kana ce wata Allah ya sanya alheri ba Allah ya bada zaman lafiya an kaga dama kan faɗa da larabcin baraka Allahu lakum wa baraka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair an goda amarya dukan duk dai kike to wannan shine a dunkule akwai na to akwai wasu abubuwan malam jabiru eh wasu abubuwan malam jabiru za ka ga shine amfanin karatun akwai muna da angwaye yanzu ana da wasu irin cikin angwaye mun magana abin da na gaya masa kenan akwai abubuwan da za ka ga kowace irin gaba idan ta zo a karatukan kitabun da za a ɗan Allah ya taimake mu akwai abubuwan da za mu yi ta jihu za a yi ta je hudu based on experience wasu wasu kuma za ka ga malaman mu sun gaya mana tuni mun kiyaye su muna kan to shi za muke kokari mu ma yanzu Allah da ya yi mace mu a matsayin wani almajirai duk kalmar idan ka zo wani ko da ka fada matsalar ba ka so san uwan ka ya bada za ka ga za mu yi kokari muna je gobe muna kan wannan gabar za ta zo za ta zo saboda shi yanayin abu da ya shafi wannan kafin mu zo kanta kawai tsirin ne yake warance da yanayin aiki ko rashin sa wannan amma muka zo gaban za ka gane cewa kowa da mahallinsa kowa da yanayin gidansa ba kar kai kwafi gidan wani yawwa kowa da yanayin gidansa wannan muke zo mu fito ne kowa da yanayin gidansa ka kuma gane haka in ka gane haka za ka zauna lafiya na ba ku misali da malam ya kawo cewa wani ne ya fito yana sun fito da matarsa shakata kawai sai ya kalli taurari ya gan sun yi wal yace kun ga taurari nan suke na gani yace kun bi su kyau da rika murna to wani wato ya to wucewa yana gani sai suka bayi da'awa shi ma kawai sun fito da watar da su yace kin ga taurarin nan suke na gani ne ta ce kin fi kin fi su kewaye ta ce ƙarya kake guda wajen ka gani ya kwafi rayuwar gidan wani ta zama man matsala yanzu to irin wayannan abubuwan da ko da yake kowa da lifestyle ɗin gidansa sai ka zauna lafiya abun wancan demokradiyya da ake cewa ta kasu gida kaza kaza da ana magana akan gamman akwai har akwai wanda yi demokrasi akwai wanda za ga akwai demokrasi akwai autocracy ko sannan akwai lezabiya to kowa yanayin gidansa za ga wani wani wani su harkar su da yake a gidansa wani kuma za ga dan demokradiyya ne kowa da wannan abun ba iya a gamban kawai za ka yi afulayin wannan abubuwan da ka karanta ba nan ba ka koga ga kai kai ya za ka iya tafi da gidanka sani in bai kawai illa iyaka general rule su ake faɗa kowa ya ɗauke su amma wannan general rule sun kowa ya ɗauka sannan kuma yadda zai amfani da yanayin gidansa wannan kowa da nasa wannan shi ne muka zo gaba da Allah saboda lokaci yanzu shaban wannan bawa Allah ya za a yi shi ya gudu ko ya kuma yana jin hausa ba yana ji ran saboda ya ji umar tunan zirin da ya kawo Allah ya sauke awwal da muka bana daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya je mana eh na na duba ai ga kana wannan na kuɗi ne kai da aka tara dubu ɗaya ɗari uku da sha biyar. To, akwai wani daga cikin yan uwa da ake karatu na yana yana neman addu'a yan uwa da Allah a sa shi addu'a akwai mahaifinsa mahaifinsa da ba shi da lafiya da yake fama da rashin lafiya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya dukkan iyayen mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai iyayen wasu daga cikin da aka yi wa aiki muna fata Allah ya kara musu lafiya waɗanda suka ta al'amura akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa da muke tare da su na'am zai yi jarabawa shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya agaza masa duk wanda suka yi jarabawa kuma suke jiran sakamako Allah ya ba su mai kyau wanda suke neman aiki Allah ya agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ya agaza musu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sama ɗaukaka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين